ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن رسول الله بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يضل ولا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال فاللهم صل وسلم وبارك وعنئم وأكرم وزر وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إغوى مسو جرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكيكم الله karatun ba a samu an yi a lokacin da aka tsara ba da haka yanzu ba littafin za mu karanta ba gobe za mu yi karatu da idan Allah yau sai mu ɗauko wani maudu'i wanda na sa mai suna kayan ado a rayuwar aure da kai mara aure ka sa kulli ka ji don kai ma kana zuwa masu auren to ku ji kayan ado mazanmu da mata kayan ado a rayuwar aure wannan shine topic dina a wannan wuri a wannan rana ta ina tsammani 22 ga rabiul awal sunana da uku a ga rabiul awal ya karata dubu da ɗari da kuma arba'in da bakwai bayan hijira a cikin baka kuma yau rana ce ta sha biyar ina tsammani ga watan satumba ko septemba to gaskiya ba so muke matsawaita ba inda lokaci ya riga ya ja ana gab da lokacin lisha ne kamar radin a zo an ce an zo an tashi babu wannan ɗauki wannan maudu'i wannan muhimmi ne kwarar gaskiya kayan ado a rayuwar aure farko tukun wai menene aure to ta wanda ka gan shi inda yana son a ce yana da mutunci to dole sai da ya bi wata hanyar aure tukun haikwarai kuwa ya da karo ta haifa sai ba ta da kima tare da kuma laifinta ba ne amma ta rasa wannan kayan ado din aure to da haka aure na daga cikin abin da ke ba mutum liga ta kamala da muruwa da mutunci saboda ko babu komai za ka jingina da wani a matsayin babanka ina ma mai ce gashi ko ya mutu an san shi a iya cewa mai eh tun bayan haihuwar wannan yaro aka ne ubanshi aka rasa idan an tabbatar da an haife shi amma wanda aka ce a uzubillah a titi aka haife shi a kwararo a kwazazzabo to ai an cire mai daga mutunci gashi ba laifin shi bane shi yasa na taɓa ba da wani labari wata mace ce ta yi zama irin na bariki a uzubillah ta samu ɗa a kwararo a kwazazzabo yaron nan yau da gobe ya girma sai ta kai shi makaranta ita uwar to kai yaro sai ga idan aka zo yau da gobe taro na iyaye da malamai ba shi ne pta ba sai ga wannan uwar tashi karuwa kenan auzubillah suka ɗauki gele ita je gun taro nan sai ce mama ina ubana ni fi mama duk abokanan karatuna kowa baban shi ne ke zuwa taron pta kuma kullum kina wahala ta kaga an zo wurin ta rasa mai ke mata daɗi aka ce sai ta shiga ɗaki ta ƙulla wannan ta kwance ta tara wannan ta zanzara ta haɗo wannan mana ta shiga duniyar tunani mai zance da yaron nan don ya ce in daina zuwa yana son baban shi ne ya ringa zuwa taron pta parent teachers association ta ce to ai shi kenan tun da shi ai babanka ya mutu da ka karya ta kwantara don ta tsira amma ina tsira ta ce to mama ina dange shi kajero ko zai kai ta bango ko yana da gaskiya ai a gaya min dangi je in ga dangi na dangin ubana in ga kakanni in ga baffa baffa da saboda duk mutum in ya rasa nasaba da salsala to ai an rage mai kima وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصهرا وكان ربك قديرا الفرقان آية همسنة da ta ga ya kure ta sai ta rungumo ta ce ai kaji kaji ga asalinka kai ba dan aure ba ne sai sanu aka ya kalle ta ido cike da kwallaye ce laqad zalamti mini kin zalunce ni da ke shari'a sai Allah ya ƙara nuna maka kimar aure wannan maudu'i ne da ya kamata ya zama na awa ɗaya ko sau amma ba zai yiwu ba na ga muka wata baka lashe ne a madadin karatunmu na yau shi ma karatun ne ya yi to kaga wannan kistar ire-iren suna da yawa a rayuwa aure alaƙa ce da ake ƙulla ta, ta ita alaƙa makalli magana tsakanin mace da namiji waɗanda suka tara sharuɗa na a ƙulla ɗin sharuɗan nan kuma dole ya zama musulmi ta zama musulma haka ne? ko da ka ce da ni ai ana iya auren kirista dan uwa ai hikimar ita ce aure ta nan gaba ko ta musulunta amma lokacin da kaza ta kar zakara fa nawa ne yan kwankwani yan kirinki yan burede da sunan boko ai matan hausawan nan ba su da tsafta barin jin auro wata can mai wayewa sai auren kirista su su su galbota ne ka faɗi ka mutu ta kwashe ta kai su church ka gaya wa Allah matan hausawa ba su da tsafta nan na bada misali dan akwai masu haka ne yau tsafta ta wuce imanin da take da shi duk wanda zaka aure ta ba musulma ba zaka iske mushrika ce kuma mahalicci ya ce wala tanki hul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatin khairu min mushrikatin wala wa'jabatkum sai ce wala tunki hul mushriki cikin makara aya wato tututu kenan kaga hadari ne wannan misali muna da su da yawa muna da ɗalibi da ya auri yarinya kafira a kudancin Najeriya ya zo yana min kuka ce malam daga ba ta rinda kuma ta kwace ‘yata da muka haifa sai na ga ‘yattawa kanta an mata aski ƙwaryen molo tana talla kan titi da kyar da kyar ta yi kwarambaninka ne ai kwarambaninka aka mai da hankali ne ban ce karka aure alkita ba in akwai su amma ka sani shari'a ta ce kai kaza akwai manufa ai saboda haka da nace aure alaka ce da ake kulla tsakanin mace da namiji bisa sharuɗa da aka samu sharuɗa na iri biyu ne akwai shuruɗu sihha akwai shuruɗul kamal akwai abin da muke kira sharuɗa da ke cancanta aure shine musulunci in ba musulunci babu sahihanci sharɗu siha ne to balantana ka ga wanda wani wai ka ga yarinya ta ga wani kafiri ta shi take so kuma dole a kyale ta ko ka iske kafirin ya yi ƙaryan ya musulunta don a bashi sai kuma yi da hankali fa kada rigima ta ƙullo kai aure ko kuma kayan ado a rayuwar aure topic ɗina ke ko aure ke alaƙa ce da ake ƙullawa tsakanin mace da namiji bisa shirin da aka ɗauka kulura mace da namiji kenan ba zai yiwu namiji da namiji ba wannan fasikanci ko ka ce ma kafirci ko mace da mace kaifi masu shedancin yaɗa wai wani abu shi lgbtq ai manufarsu shi ne ne su katse salsalar rayuwar ɗan adam namiji na haihuwa ne to aure ke kuma saboda muhimmancin aure duk abin da ka sani Allah ya aji aure a cikin shi ko da ba a ma'ana da aka saba ba dan ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun rid suratul zariyat sura 51 aya 48 da komai da aure ciki ya kuma ce subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun yasin sura 36 aya 36 36 aure ne ya kuma ce wa khalaqanakum azwaja haka muka yi ku cikin rayuwa ta aure in ka gama ce akwai namiji suratu na ba'i kenan akwai aure ƙwarai kuwa kun san kilili ta'abir ta'abirun nakhl ai aure ne a ce wannan dabino mai aure mara aure ne shine ta'abir Dr. Mendel malamin botany ne ban san ko ɗan wace ƙasa ba ne aka ce shi ya fara wai a zamanin yau ne a laboratory shi ya fara abin da ake kira cross pollination of the garden pea cross pollination of the garden pea Allahu akbar kayan lambu ne ya sa a cikin laboratory wai dan ya gane ina jinsin aure sai ya gano hatta cuka akwai aure ko ya ki ko ya so ya tabbatar da faɗin Qur'ani alazwaja kullaha mimma tummi in ga haske akwai duhu ai aure ne ai kullaha ke aure haske duhu ilimi jahilci koshi yunwa hankali hauka samaniya ƙasa a ai aure ne akhil karim ai ba sai ka ce to ina sadaki ba kai baka da tunani al azwaja kullaha ko a kimiyya idan kana da atom da ake iya faskara atom zuwa proton da electron da neutron akwai aure suka ce proton suka ce is, is, is, is positively charged suka ce aure ne electron negatively charged mace ce ai neutron neutral neutrality ya Allah aure ne idan da raƙumi akwai taguwa aure inda rago tinkiya inda bunsuru akuya a wata hausar kadduwa inda akwai doki ɗin garma godiya la ilaha illallah hatta teku an bambanta وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح لسعاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا الله اكبر سوره الفرقان كينان ايه 50 مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا في هذا suratul rahman hamsin da biyar kenan wannan shi suke kira wato nazariya na aure cikin komai a nuna maka in dai cikin halittu akwai abin da ka iya cewa aure to dan adam fa wanda ana son a samu tanasuli adam ya yadu shi yasa tun farkon halitta babanmu annabi adamu ai kaga da matan shi Allah ya shigar da shi aljanna wa qulna ya adamu uskun anta wa zauna kai da matarka ya ayyuhan nasu suna da abin da suka kullata wannan a takaice kenan kuma annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace annikahu sunnati faman rakaba an sunnati falaysa minni ya ya aure sunnata ne wanda ya kwadayi baya son sunnata to ai baya tare da ni annal kaba'ir aure na taimaka maka ka runtsa ido fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj sai dai idan mutum yana sai zama wani irin hatsabibi dukkan mai kyau a waje je ka ka kalli madubinka a ɗaki matarka ita Allah ya halatta maka haka suka ce mutanen kirki su ne waɗanda suka wadatu da abin da Allah ya halatta musu gabarin abin da Allah ya haramta musu istaghnau amin bima ahla nace kayan ado ba ina nufin kayan laifi bane ku kiyaye ko katifa da kasiyo na suna da kyau amma ni manufata da kayan ado a rayuwar aure shine na farko babban ado a gina auren nan akan imani da Allah ka sarara kafin ka yi magana yi saurare da kyau kafin ka yi magana shi yasa aka baka kunnuwa biyu wai dan ka ji da yawa baki ɗaya dan ka taɗaita magana ba cikin amfani ba ne na uku yi tunani kafin ka yi rubutu saboda abin da ka rubuta ma ku tiba ƙarra kafin ka janye abin da ka rubuta ya shiga duniya sai ga watarka so think before you write na hudu karkai kasafin kashe kuɗi ban baka da kokobo shine earn before you spend je ka zo ka ce na yi cinikin gidan nan ina kuɗi babu zai ka zama hukaci na biyar yi gwagwarmaya kafin ka ce na sallama a buga tuku a yi ta maza karka zama rago na shida yi rayuwa mai tsafta kafin mutuwa to mu dawo kan magana wannan ana kiran su the six ethics of life sittu qiyam lil hayat kaga na farko da na ce imani ado ne a rayuwar aure ka fahimci wannan fa na yi imani da Allah ɗaya kenan na biyu bayan abin ya ginu akan imani to auren kuma ya ginu akan qala Allahu qala rasul in za a gina aure kan abin da Allah ya ce to za ga kuma abin da Allah yake ce tun daga ɗaura aure kafin lokacin ma taɗi da za ka yi da a ce an baka a ɗaura aure kai ta ɗaki zuwa ɗaki a daren farko ya ginu akan me mahalicci ya ce karka yi abin da yake kawai rayuwa ce ta sharholiya a je a kawo abin da bai kamata ba shi ma wannan ado ne babba a rayuwa na ce abin da Allah ya ce hadda abin da manzo Allah ya ce saboda man yuti ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza can cikin annisa aya 80 To da haka kayan ado a gidan aure na gaba soyayya. Babu wani aure da za a ce an gina shi ba a kan soyayya ba. Kila ka ce, a'a, malam akwai wanda aka gina ba a kan soyayya, kuma na yarda da kai. Kamar yaya. Misali a samu yaro a ce, to kai dangi sun yanke ga wanda za ka aura. Da namiji ba ka mai dole. sai tafiya barka da amurya ka tafi enugu ya za ka wuce so karka yadda a yi haka to haka ita ma ya mace karka mata dole ita wannan yarinya an mata dole ta auri wanda iya ubanta ke so ta kai shi ƙara ba manzon Allah a cikin turmiri na ce a kira shi na ce na na- na warware auren sai abin da ita ce ya rasulullah dama dan iyaye su san ba su da ikon tilasta mana matun da ka sa baki na yadda so ku daina mai 'ya'yanku tilas ku ce dole ga wanda kike so wani din yana da kuɗi yana da isa sai ya zagayo ya hango yarinya da ta yi mai kuma ita yarinyar ba shi take so ba iya su ke karki ba mu kunya mun riga mun ba da ki ba daidai ba ne domin za ku jefa ta cikin mummunan garare ne tun da bisa ƙeya ne to sai dai kawai a tilas kun kashe mata annashuwar aure kun sanya duhu cikin rayuwarta ba ku kyauta mata ba wa kike so baba wane nake so ko da ta ji kunya malami suka ce za ga ta yi shuru ta sun kuyar da kanta kina son shi sai ta yi haka. har suka ce za ta yi dan murmushi da kuna so ki amma kina so ta ce to mutum ya ki mutum a'a wallahi ba ta so mutum yana ki mutum ba wace magana ce mutum ya ki mutum kai ma da kaji haka sai da dare maka mutum yana ki mutum fito karara eh ina su ba da su so ku daina mai 'ya'yanku dole auren dole bincike ya tabbatar da sai zaman tuwa tare da ita soyayya wata aba ce kamar tsuntsuwa takan sauka ta tashi amma banda soyayya wanda aka gina saboda Allah bana son na faɗaɗa magana tun da sauran minti biyar kuma kun yi daidai kun ce ba za mu tsawaita ba karatu sai gobe shi ma wannan karatun ne ko to da haka yana daga cikin ado a gidan aure a gina kan soyayya na faɗi nawa kayan ado nawa ko ba ku bin karatu na faɗi na nawa kenan uku na biyar ko in ce na hudu fahimtar juna duk rayuwa kana bukatar fahimta ko ya kace in baka fahimcin da take aiki sai ka wani to wallan tana mutum sakutun da guda dole ne miji ya fahimci matarsa ga tunaninta ga yanayinta ga abin da take bukata ga abin haka ke ma ki fahimci miji shi sa akan ji ai rashin fahimta ne ashe fahimta wani irin commodity ne mai matukar kima kwarai da gaske. shi sa ba laifi ba ne zuwan farko to wance ne fa ga yanayi na ba na son kaza da ka saboda rayuwa ce mutuka raba ita ma ta gaya maka karka ce ai ba kai ne kawai kake da abin da kake so abin da baka so a gurguje kenan saboda lokacin da aka ce fahimtar na biyar kimanta alkhairin juna in za ta tashi ta yi maka gini da safe abincin rana ka kimanta ta ka mutunta ta akalla ka ce masha Allah mace ta ki jinin ta yi maka abinci ta wahala ka ce ai na je hotel na ci abinci a waje na rashin kimanta ba daidai ba ne ka kimanta wahalar da ta sha ke kuma ki kimanta wahalar ce fa ne da yi wataƙila in kika kalli makwabta akwai wadda ita an daɗe ba a yi cefanin ba in ma an yi ce fa nan lami ake ci ya kuma masha Allah akwai cow leg akwai farfesun kifi masha Allah sakwara a ci sai an ture eh miya sai wanda kike so har miyan ayoyo da miyan lagalaga da miyan tungunuwa da karkashi duk kina ci amma ki zo rana ki ce za ki butulci ba kyau wannan na biyar kenan na lokaci ya riga tafi na shida kimanta iyayen shi wannan kayan ado ne a gidan aure ki karki kira baban shi da sunan shi Mm. ki ce baba ya zo mun waya da baba shi ma sai ji daɗi ya ce baba ko eh to kada kai kuma ka kalli sunan baban da ka ce ai ɗanladi ya kira ne ɗanladi ah tun da ta saya naka kai ma ka saya nata mana wannan muhimmi ne ado ne a rayuwar aure nawa kenan zan kai goma in tsaya na faɗi nawa daga cikin ado a rayuwar aure biya mu- bi- biyan bukata ga juna kasancewa a gado ɗaya mu'amalar da shari'a ta shar'anta duk mace duk daɗin da za ka bata na duniya idan babu biyan bukata na kwanciyar aure yau ai ai ai lami ne ai wani abu ne da Allah ya halatta shi kaga ai wannan alakar haramun ne in babu aure yanzu ga aure ga lasisi Allah ya baya shi yasa mace tana bukatar mi'ara guda hudu maskan mat'am malbas mabi maskanan mat'am malbasun mabi maskan ka bata matsuguni malbas ka bata tufa mat'am abinci mabi a zama a shi gida ɗaya kayan ado nawa kenan na takwas yana daga cikin kayan ado a rayuwar aure da zaran ta zo ɗaki kun haɗu to ku fara sa littafin Allah shi ta za mu yi tafsiri to wannan kuma gaskiya sai fa idan shi mijin ya sani in ko ita ce ta sani wallahi ba aibi ba ne ka zauna ta koya maka ba haka ba ne da arziki a waje gara a gidanka to Allah ya baka a gidanka kar ka yi girman kai alaji sai na nawa kuma na tara haƙuri dole ka ɓata mata dole ta ɓata maka to sai aka aje wato duniyar haƙuri mai haƙuri kan dafa dutse ko bai ci ba ya sha roman kau da kai da haƙuri da afuwa idan ka ce kana son matarka ta zama ɗari bisa ɗari ba ta da aibi ba ka ɗauko da labakan ba in ji mu kanawa ko ai ba zai yiwu ba ai shi mutum tara ne dole ka yi tsammanin kasawa daga to ai ta ma kasa ka kasa shi ke tabbatar muku da dan adam ta kan to kuma laiko ne ko masumai ne shi yasa aka ce ba a san mace to sai miya ta kare kuma da na gaba kan gwada zurfin ruwa ku zama na gaba dan na bayan ku su gwada zurfin ruwa dangane da ku sadikin da kake ganin yawan saki aure da sauran an rasa waɗannan ado ne masu tarin yawa a gida eh wallah nawa kenan sai na ƙarshe muhimmi ne tattalin abin da ake da shi tattalin iri biyu ka yi tattalin mutuncinta ka ɗauki misali wani abu da ke faru subhanallah yana da nauyi amma zan faɗi shi duk mutum zai so in yi auri mace yarinya ya da ita mace ce cikakkiya ta sai aka samu aka san haka a'udhu billah a'udhu billah an kuma riga an daura aure ya za a yi ta sai kai shiru ka roki Allah ya fi mutunci ne zai sauka a idanun game da ita amma kar ka manta kai Allah ya rufa maka asiri kai naka ai ba ganewa ko kai namiji ba haka bane to tunda Allah ya kaddara haka kila shedan yayin shedan akanta kai ba a gane naka na ta gashi ya tabbata to yaya a rufa asiri kayan ado guda nawa kenan bari rufe muku da kisa 2013 yau shekara nawa shekara sha biyu ko to ina makka na je umra sai wani ɗalibi ke ban labari ya ce akwai wata yarinya a makka fa da wani mutum ya aure ta da ta zo gidan kwana biyu sai ciki sai ce ya haka ta ce wallahi ba naka bane ba naka bane ta yaki haka ta ce amma wallahi na yi kuka kamar yana zai na rasa yadda zai amma ka rufa min asiri la ilaha illallah sai shi na rufa min kyasi wallahi babu wanda sai ci ana nan ta haihu ya za a ɗauka ɗan nawaye za a ɗauka da ta haifi yaron sai ya daidaici wani asubahi sai ya ɗauki yaron a cikin yadda ya gaya mai a cikin wato kwali na madarar luna kasan luna muntajun ne saudi saudi product malam sai je masallacin unguwa da asubahi ya tabbatar ba mai kallon shi sai aje yaron jariri a mashiga masallaci sai shiga an ƙara sallah abinka da yaro sai fara callar ihu ɗan sha nono mutane suka ce kif a tifil man tifil kif shi ma ya ce wallahi tifil tifil tifil aka je aka ɗauko yaro jama'a ya aka yi haka shi ya shiru shi ne kuma ya kawo shi ya ce to akram ya gaya ma liman jama'a ku shaida tunda ba a san uban shi ba zan ɗauke shi ya zauna a gidana aha kaga plan ɗin shi ko kaga manufar shi yarba mata asiri suturu bukui ya ce zan ɗauke shi ya girma a gidana jama'a kun san ne ba ɗana ba ne to kaga da ya yi shiru matar shi ce ta zo da ɗa ba na halal ba nan gaba sai ce ɗan shi ne in ya mutu zai gace shi amma ya ce zai rufa mata asiri kaga ya rufa kuma ɗan shi ma an rufa mai asiri ba ku gane kesa ba ku ya ɗauki wannan yaro ya ce to kin ji abin da aka yi suka gaya min suka ce wallahi bayan kwana biyu sai ajalin sai ya mutu mai ban labarin ya ce wallahi malam makwabta wasu sun yi mafarki da shi Allah ya mai rahama ya ce a dalilin rufa asirinta da nai na farki ne Allahu a'lam waɗannan abubuwa ne mu amma dai kaga ai ta shigo gida da abin da yake halatta ba sai rufa mata asiri daga rufa asirin musulmi sai inda rufa asirin ba zai yiwu ba ya sace dukiyar jama'a ya zalunce su wannan dole a faɗa amma irin wannan mutum ya yi laifi ya tuba in ma kana ganin ba za ka iya zama da ita ba rabu da ita amma ka rufa wancan asiri wani gaskiya ba zai iya jura ba ba zai iya ba to karka tilasta mai kuma kar ka je ka dinga ainihin ya madi da ita ai na rabu da saboda kaza kaza a'a ai ta tuba ta istighfari yan uwa musulmi wannan shine a takaice ya sunan mawdu'in kayan ado a gidan aure kayayyakin suna da yawan gaske to Allah ka kara mu gidajen aure ado dai dan Allah za mu ci gaba darasin mu na tahawiyya in Allah ya raya mu sati mai zuwa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته